أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu bibiyan mu da sauraren mu a cikin wannan lokaci mai albarka cikin wannan kafa ta watsa labarai ta muryar al'umma wadda take birnin kwanni a jihar tawa jamhuriyar Nijar mu nemi ku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam sannu da zuwa sannu sannu aka kalla ya aiki kuma to ana tattaba gurgudun hali ya kokari kuma a alhamdulillah to masha Allah ta'ala na'am insha Allah yan uwa za mu ci gaba da inda muka tsaya za mu je wannan fasli na gaba wanda yake asma'ullahi allati tusmiru akhlaqul karima a ran za mu ɗauka to za mu yi amfani da cikin wannan mai amfani da wannan suna na aljawad shi ma ya zamo ta'asilan wa tatbiqan insha Allah ta'ala malam falyatafaddal mashkura na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu to akramakallah kafin mu shiga cikin sunayen da suke gadar ma dan adam dabi'o'i na gari ko allati tutmiru al-akhlaq al-karima eh mun dan yi abubuwa guda biyu da ya kamata mu faɗa kan sunan Allah al-Aziz na dan manta su ko in ce lokaci ya kore muna wato kamar sun kace al-Aziz alladhi lahu al-izzatu kulluha Allah shi addabu waya ta kowane fage wani zaka iske yarin jaya ta karfin kulli amma ta karfin kokula bai da karfi ko ba haka ba yanzu kaga mafi yawancin mu kasashen Afirka muna amfani ne da karfin jiki ba ma amfani da karfin kwakwalwa su kuma turawa sun fi amfani da karfin kwakwalwa fiye da karfin jiki shassa karfin jiki yana zafin karewa yana saurin karewa amma kuma wancan baya saurin karewa ina fata an fahimta shi yasa suke suka za ka ga sun rinjaye mu amma shi Allah ta kowane fanni ta ko ina ilimi ta ko ina Allah subhanahu wataala ya rinjaya abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo duka Allah yana da buwaya a cikin sa sai sun kace izzatul kuwa yana da ƙarfi na ƙarfi kenan ko ba haka ba to wannan na kuwa shine azza ya azzu kenan wanda yana da tsananin ƙarfi sannan kuma wa izzatul ghalaba Allah yana da izza ta rinjaya daga azza ya uzzuna sannan kuma da izzatul imtina shi ko daga azza ya izzu wanda ya buwaya wanda ba a iya kai masa hari to sannan kuma a ƙarshen wannan aya ta da muka faɗa cewa Allah bai bai ya saba alƙawli Allah ya mabuwa mahaifiyar Annabi Isa Annabi Musa afwan alƙawli cewa inna raduhu ilayki za mu dawo da shi waja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sanya shi daga cikin manzanni to kaga waɗannan alƙawla ne da Allah ya dauka kuma Allah baya saba alƙawli to cikin tafsirul qur'ani bil qur'ani sai ka gane cewa to ina za mu nemo cika wannan alƙawlin tabbas Allah ya cika alƙawli dan wajen raduhu ilayki za mu dawo da shi Allah ce faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzan kaga wannan alƙawli ya cika musarrahun bihi kuma an faɗe shi ba wai ta karina ne za mu fahimce shi ba sannan kuma waja'iluhu min al-mursalin za mu sanya shi daga cikin manzanni kuma annabi Musa yana daga cikin manzanni ko ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ya ce fatiyahu faqula inna rasula rabbika ko ba haka ba kidan kaga suna daga cikin manzannin Allah Allah ya tura su ko ba haka ba eh dan haka dai idan ka diba cikin tafsirul qur'an bil qur'an wannan zai taimaka ma dalibin ilimi kwarai da gaske wajen idan ya ji an faɗi wani abu to ina wanda yake da alaka da shi gaskiya gaskiya suna na gaba akramakallah sai sunan aljawad shine wato daga jada ya judu shine wato yayi yawan kyauta an gane ko sha'ir ya ce ya judu bin nafsi in donnal bakhilu biha wal judu bin nafsi aghla ghayatal judi ya judu bin nafsi yana bada rayuwar shi in donnal bakhilu biha idan mai ruwa yayi ruwa da rayuwar shi wal judu bin nafsi yace yin baiwa da rayuwa aghla ghayatal judi shine mafi daukakan wato mi mafi daukakan kyauta domin mutum ya baka rai to ai babu wani abin da kai ran sa tsada ko ba haka ba shi yasa qur'ani sai suka cewa duk cikin alqur'ani duk inda Allah zai ce a yi jihadi sai ya ce bi amwalikum wa anfusikum sai Allah gabatar da dukiya alhali kuma rai ya fi dukiya tsada sai malamai suka ce to saboda zuciya wato dukiya ma'abuciyar rai ce wani bi rabuwa da ita mutum na iya bada maran shi don saboda kada ya rabu da dukiyarsa saboda kada a mai da shi talaka to shi yasa sai qur'ani yake gabatar da ita saboda tana shiga cikin rai amma wuri guda ɗaya cikin qur'ani Allah ya gabatar da rai akan dukiya inna Allah ashtara minal mu'minina sai ce anfusahum wa amwalahum
amma duk sauran duk sauran amwalihim wa anfusihim bi amwalikum wa anfusikum me yasa nan sun kace saboda za a yi cinikin na za a basuwa kai tsaye to sai an kace inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna tunda sakamakon nan sai a fara da abin da yake mafi tsada a gari ko to wannan kenan eh wato su malaman da suke kura da abin da ya shafi kalimomi da yaren larabci suna cewa jada ya judu jaudatan wa judatan kenan sara jayyidan ya kuma mai kyau asalin wanto wannan fi'ili ina fata an fahimci sannan ana cewa jadal mata'u an gane ko wal amal kenan almata'u kaya sun yi kyau ko aiki yayi kyau fa huwa jayyid shi ma ana kiran shi jayyid jadal farasu ya judu an gane ko kenan sara jawadan ya kasance wato ingarman ingarman doki in ji malaman zauri kenan doki mai karfi sannan kuma ja da fi aduwihi ya yi gaugawa kenan cikin gudunsa adu adu na ana nufin wato gudu kenan ada ya adu ko sannan kuma asra sannan jadal matsaru kasura kenan an ce jadal matsaru ruwa sun yi yawa sannan jada ya judu judan shine bazala ya bada dukiya mai yawa an gane ko kuma ana cewa saha an gane ko sannan an ce jada bi malihi ma'ana bai yi ruwa da dukiyarsa ba ya zuba dukiya mai yawa wa yuqalu jada bi nafsihi jawdan wa ju'udan qaraba an yamuta ya kusan ya mutu in an ci jada bi nafsihi kenan kaga sai dalibin ilimi ya san asalin wannan fi'ili domin kada ya dauke shi kenan aljawad yana daukar doki mai gudu aljawad kuma yana daukar wato mutum mai yawan kyauta ko kuma mai yawan kyauta ba sai dan adam ba malamai suke cewa aljawadu bai taba zuwa ba suna Allah a cikin alqur'ani mai girma kwata kwata gaba ɗai don a yi hattara amma ya zo cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimci mu akwai hadisi na ibnu abbas radiyallahu anhuma wanda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah ta'ala jawadun Allah mai yawan kyauta ne yuhibbul juda kuma yana son kyauta kina yana son a rinka yin kyauta amma kai kyauta da abin da yake naka ne na halaliyarka kuma kai kyauta ga waɗanda ya cancanta kai ma ko ba haka ba wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq Allah yana son ɗabi'o'i manya na gari wa yakrahu safasifaha Allah yana kyamar munanan ɗabi'o'i ta wato kaskantattun ɗabi'o'i kenan imamu abu nu'aim a cikin hiliya hiliya ya fitar da shi shekh nasiruddin da albani kuma ya ingantar da wannan hadisi sannan wannan hadisi imamu al-baihaqi ya kawo shi a cikin shu'abul iman daga talha bin ubaidillah an gane ko sannan akwai shi cikin sunan tirmidhi daga sa'id ibn al-musayyab ko sa'id ibn al-musayyab da ana faɗa an gane ko sannan akwai shi daga sa'ad bin abi waqas wato cikin sunan na imam at-tirmidhi sai dai sanadin shi da'ifi na shi wannan na, na sa'ad bin abi waqas kinan sai mun bambanta tsakanin hadisi da'ifi da sanadi da'ifi wanga sanadin na sa'ad bin abi waqas da'ifi ne amma sauran kuma na ibnu abbas kuma ya inganta to kaga hadisin bai zama to da'ifi ba sai dai sanadin wancan ya zama to da'ifi to wannan yana nuna cewa wato Allah subhanahu wata'ala mai yawan kyauta ne ko ba haka ba to sai malamai suke cewa idan an ka dibi kyautar Allah subhanahu wata'ala shine wanda ke kyautar da babu irinta dan ya ce yas'aluhu man fis samawati man fil ard duk wanda ke cikin samai da ƙasa yana roƙon Allah musulmi da kafiri ko ba haka nan bane suna da buƙatuwa zuwa ga Allah sannan ga hadisi na Abu Dharr al-Ghifari yana cikin sahih Muslim da kuma Sunan Tirmidhi da kuma Imam al-Baihaqi ya kashi a cikin Shu'abul Iman da Imam al-Bukhari ya kawo cikin Adabul Mufrad ba cikin Sahih al-Bukhari ba cikin Al-Adab al-Mufrad wanga da riwaya ta sahihi muslim ta Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu an sahabati ajma'in yake cewa cikin hadithul qudsi inda Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da dai mutanen na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljannun ku qamu fi sa'idin wahid sun tsayo akan wuri guda sa'idina an nufin wato wuri guda ko fili daya an gane ko fasaluni sai suka tambaye ni fa a'taitu kulla insanin mas'alatahu ni ba ko dan adam abin da yake bukata ma na qasa zalika mimma indi wannan bai rage komai daga abin da ke wajen Allah illa kama yanqusul mikhyatu sai kamar yadda al mikhyatu daga khata yakhitu shine ya ya dumki abu to mikhyat wato shine daga cikin siga na ismul ala a cikin ilmu sarf mikhyat shine wato abinda ake mu ce dunki da shi wato mif'alu dama tana daga cikin siyuga na ismul ala da mif'alatun mithlu mistaratun wannan regala abin da ake azawa a yi layi da shi kenan sannan kuma mif'alun kamar miftah da misbah abin da ake budewa da shi da abin da ake ganin aka kunna haske da shi ina fata an fahimci ni duk da yake malaman majmu al-lugha al-qahira sun ga ya kamata a kala siga ta fa'ala kamar ghassala ala wadda take wanke kayan mutane ko ba haka ba eh ana iya karawa da wannan siga din yanzu a cikin bincike mai soyayya kuma cikin alqararatun nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaimi to wannan ba za shi range ba sai kama yanqusul mikhyatu sai allu kamar abinda allura take ragewa kenan an ce al-mikhyatu dukkan abinda ake dunki da shi amma nan muna iya cewa allura amma ba dole ba sai allura ko ba haka ba ya ce idha kama yanqusul mikhyatu kama abinda allura take ragewa idha udkhila al-bahr idan aka sanya ta a cikin teku to kaga ai ba ta rage komai sannan ba ana nufin ba a'a dan an ɗebe tunda in ta dan ɗebo wani abu ai daga kamar ta dan rage ba ana nufin abin zai ragewa ba ana nufin wannan bai rage komai daga cikin mulkin Allah sannan kuma a cikin riwaya ta Imam Bukhari da ta cikin Adabul Mufrad walau ijtama'u fi sa'idin wahid da sun hadu a cikin wuri guda fa sa'aluni suka tambaye ni fa ataitu kulli insanin minhum nibba ko wani mutum ma sa'ala abin da ya roka lam yanqus zalika min mulki wannan ba zai rage mulki na ba shay'an wani abu illa kama yanqusul bahru sai kamar yadda teku take raguwa nan teku an kace ta ragu kenan an gane ko an tughmasa fihi a kada a cikin shi almikhyatu abin dumki kenan ko kenan kuma ce allura ko kuma abin da ya kama da haka yace to an tughmasa ghamsatan wahida a sa shi a cikin wato a nutsar da shi a fitar da shi shine tughmasu daga gamasa ne ina fata an fahimci shine ya nutsar da abu an gane ko gamasa kuma laraba suna cewa kamasa su mai da shi da kafun shi yasa zo cikin hariri cikin mukamatul hariri da ya zo ya danci abinci da shi da wata mata sai ya ce mutum ya je ya kama su sabuni to ashe suna da niyyar tserewa da shi da wannan tsohuwa ko da sun ka dawo ya ce faka annahu fa wajadtu anna al-jawwa qad khala sai na iske sarari ya kuma ya wofinta babu kowa wa anna shaykha wa shaykhata qad ajfala da tsoho da tsoho ajfala sun sa kai sun wari ka annahu fa talabtu fi ithlihima fa awghaltu fi ithlihima talaban yace sai ni gaugawa ni matsa wajen binciken su yace fa ka annahu qumisa fil ma ka ce dai kamar mutuni ne wanda anka nutsa cikin ruwa aw urija bihi ila ananis sama ko kuwa wanda anka yi cikin sararin samaniya da shi to kaga dai gamasa da qamasa suna nufin kamar abinda anka nutsa sannan kuma hadisi na Abu Hurairah wanda da cikin Sahih Bukhari da Muslim wanda yake nuna yawan kyauta ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cewa qala Allahu azza wa jalla Allah yana cewa anfiq unfiq alayka kenan ka bayar ni ko in baka mai bayarwa baya tabewa kuma haka ba Allah zai bashi jama'a zai bashi albarka kuma zai bude mai hanyoyi wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yadullahi mal'a hannun Allah wato cike yake wa fi riwayatin inda muslim akwai riwaya ta muslim malanu cike take kidan mal'anuna cike take la taghiduha nafaqa ghada yaghidu shine ya faki ko ya kafi a wajen kana suna cewa ya kafi la taghiduha nafaqa wato bayarwa kyauta ba ta rage abinda ake hannun ubangiji saha'ul laili wan nahari ko ba haka ba shi Allah mai saha asalin shi saha'u da haƙarmina mai yawan basuwa ne an gane ko dare da rana wa inda muslim sahan laili wan nahar to sahan sai ya zama to kenan masdar ne sahan laili wan nahar kenan zu sahin laili wan nahar mai yawan kyauta ne ko ba haka ba ko kuma mubalaga ce sai an kace sahan laili wan nahar duk da ba mu cewa an ce an yi musu Allah an yi masa mubalaga a larabci ne ake cewa mubalaga kamar game da dan adam amma ba a cewa Allah shi yana da wata mubalaga don ba a cewa an kai Allah inda bai kai ba almuhimmu dai Allah yana bayarwa dare da rana shi yasa suka ce malaman lugha as-sahhu shine as-sabbu da'imu abinda an ka zuba kuma zubawa mai yawa kuma kowane lokaci bata yanke ba shine as-sahhu an gane ko shi yasa umru al-qais da yake sifanta dokin sa wajen gudu yace misahin idza masabihatu alal wana misahin malaman zuri sun kace mai yoyon gudu ma'ana kamar abuna wanda yake yana yin shi hayyayin shi yawa ko ba kamar an ce abu yana yoyo ya cika har yana zubarwa misahin mai yawan gudu na idza masabihatu alal wana lokacin da asabihatu da wakai masu gudu kamar suna iyo alal wana lokacin da sun kaga shi kidan kaga shi dokin shi lokacin da ma yake samun karfi ya ce to wa kala ya ce a ra'aitun ma an faƙa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shin kun ga abin da ya bayar ya ciyar mundu khalaqa sama wal ard tun lokacin da halicci samai da kasai don ba ana nufin sama guda ba ko kasa guda na aljinsiya ce fa innahu lam yaghid ma fi yadihi to duk abin da ke cikin hannun Allah bai ragu ba an kani lam yaghid da dadun na daga ghada yaghidu shine abin da ya kafe ko ya hoke wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah yana wato saman ruwa wa biyadihi mizan kuma ga hannun Allah mizani yake ma'auni na ana nufin mizanin komi da mizani na arziki da mizani na ɗaukaka da mizani na dukkan mizani ga hannun Allah yake yakhfidu wa yarfa'u Allah ke ɗaukaka suwa Allah ke wato yakhfidu shike yin ƙasa ƙasa wa yarfa'u kuma shike ɗaukakawa a nan duniya ya ɗaukakar da abin da yake so ya kaskantar da abin da yake so ya ɗaukakar da mutanen da yake so ya kaskantar da waɗanda yake so ba a ce nan yarfa'u kaza ba an shafe maf'ulun bihi domin shafewa ko hasful maf'ul ko hasful muta'alliq yana nuna game abu gaba daya da an ka ce yakhfidu yana yi kasa da mi duk komi kaga yayi kasa Allah ne ya kasa da shi wa yarfa'u yana daukakawa duk abin da kaga ya daukaka Allah ne ya daukakar da shi shi yasa sai wasu kayan da ba su da daraja lokaci su koma masu tsada kayan da suke da tsada sai su yi kasa masu kuɗi su koma talaka talaka su koma masu kuɗi sai ka iske gidajen da an kasani da ilimi wani lokacin a rasa ilimi cikin su sai Allah ya sake tayar da wasu amma wasu gidajen kuma waɗanda babu masu ilimi sai Allah ya tado masu ilimi kaga yakhfidu wa yarfa'u duk abin da ka gani Allah yake daukakar da shi in ba wato in an ce an yi hasfu to to yufidul umum sai an an samu abin da nasu ya fitar da shi ina fata an fahimci sai ai taksisin sa to nan ko babu babu taksisi don duk abin da ka gani Allah ya dauka shi kuma Allah subhanahu wataala yayi kasa da shi sannan da yace muz khalaqa as-samaa wal ard tun lokacin da halitti sama da kasai mun kace na al jinsiya ce don wani sai to an ce lokacin da halicci sama da ƙasa to ayar qur'ani ya ce ƙasa bakwai na sama bakwai ko ba haka ba Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati to wa min al-ardi mislahunna kuma ƙasa ma su ma bakwai na to nan kuma sama'a wal ard to sauran ƙasai guda shida ya halicce su sai a ce a'a kai nan al-jinsiya ce ba ahadiyya ba jinsiya ana nufin jinsin sammai da jinsin ƙasai kuma ko cikin qur'ani akwai wannan kafin ka karyata hadisi ka koma mu qur'ani a cikin suratu al'ambiya sai ya ce wa ma halaka na sama'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba mu halicci sama da ƙasa ba to in kaga cika ce sama da ƙasa can cikin suratul dukhan sai ce wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharuhum la ya'lamun kaga dai baka cewa kuma akwai tumka da warwara yawa to sai ka gane cewa aljinsiya ce wani lokacin Allah ya ce as-sama'a yana nufin sama daya wani lokacin in aljinsiya ce kamar yanzu inda yake cewa inna zayyana sama'a dunya to ganin sama guda ake nufi amma wani lokaci in yace as-sama' adibi al-injinsiya ce jinsin sammai kenan guda bakwai al-ard in yace ard bal ma cikin alqur'ani babu al-ard jam'in al-ard tunda ana cewa al'araduna kuma ana cewa aradun jam'i ne na kasashe amma bai zo jam'i ba saboda yayi nauyi inji malaman balaga al'idlu al-balaghi kalimar da bata zo cikin alqur'ani ba bincike ne mai yawa kariba cikin al-balagha al-qur'aniyya zaka ga me yasa kaza ya zo jam'i bai zo mufradi ba cikin qur'ani ko ko kaza ya zo mufradi bai zo jam'i ba ko ko me yasa ga fi'ili kaza amma bai kawo shi sai kawo kaza bincike ne mai yawa a cikin balaga ta alqur'ani mai girma wallahu ta'ala a'lam to an kace sunan Allah al-jawad an kace al-jawadul mutlaq mai baiwa wadda suke ta shafi komi sun ka ce allazi amma bi judihi jami alka'inat wanda kuma ya game komi da kyautarsa babu kowa yana samun baiwa ta Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimci ni ko ba haka nan bane to dan haka kaga Allah subhanahu wata'ala ya cika komi da falala wa mala'aha min fadlihi ya cika komi da falalarsa wa karamihi da karamcinsa wa ni'amihil mutanawwi'a da ni'imomin Allah daban-daban an gane ko wa khassa bi judihi sa'ilina bin lisanil maqal Allah ya keɓance da kyautar shi as-sa'ilina waɗanda sun ka roƙe shi bi lisanil maqal aw lisanil hal ya an ce lisanul maqal shine wanda ya bude baki ya magana lisanul hal wanda ya nuna shi na cikin bukata amma bai yi magana ba amma Allah ya san halin da yake ciki domin lisanul hal wani lokaci sai ka iske mutum bai fahimce shi ba malaman fiqh suna amfani da lisanul hal kamar abin da kai a aikace ko da ba kai magana ba kenan ka yarda da shi mutum ne ya ce ya saki matarsa tana cikin idda kawai sai an kaga ya haɗo mata to ko bai ce ya dawo da ita ba ta dawo lisanul hal kenan don in ta samu ciki ba ta kare idda ba a cewa shege na Allah subhanahu wataala ce ma kana lil mushi wani sai ce to ai kaji malaman fiqh sun zo sun yi mutane magana wannan ya saba mu qur'ani kaza kaza ce a Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi sai ce mi shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace ga mushrikai ba su rayar da dakunan Allah suna masu shaidar kafirci akan kawunan su to ai su musu da su kafirai bane amma aikin da suke yi yana nuna su kafirai ne to Allah kuma yana kyauta bin riyas bin nafsi ya baka rayuwa sannan bin riyasati ya baka shugabanci sannan kuma ya baka bukatar da kake so in kana da wani abu sannan kuma Allah yana baka kyauta da hutu ya zama tuka da cikin hutu na rayuwa mutane da nuna wahala kan abubuwa sai Allah ya sauƙaƙa maka su Allah yana maka kyauta da ilimi Allah yana kyauta da abin da yake amfanin ka kuma ya baka ɗaukaka ko ba haka ba Allah yana bada amfani na jiki ya baka ƙarfin jiki kuma ka amfana da shi inda zaka samu amfanin duniya da lahira Allah yana maka baiwa ta mutunci ka zama to kana da kima da daraja Allah yana baiwa ta hakuri yana baiwa ta juriya yana bada baiwa ta kau da kai sai ga wani duk abin da an kame ba ruwan shi ya bari da Allah sannan Allah yana bada baiwa ta ɗabi'o'i na gari Allah yana bada baiwa ta dukiya Allah yana bada baiwa an gane ko ga mutum ya wadatu da abin da ke hannun mutane kenan shi ne ake kira alqana'a wadatar zuci to ina ganin akramakallahu wannan suna na aljawadu sai mu bar shi haka saboda akwai sunayi gaban mu gaskiya to Allah ya saka da alheri na'am mun gode mala Allah ya tabbatar da alheri insha Allah Amin.
sai suna na gaba almuhsin shi To.
ma ta'asilan wa tatbika to suna na almuhsin ya samo asiri ne daga ahsana yuhsinu ihsanan ya kyautata ko ba haka ba Eh, amma a larabci asalin shi daga has- hasuna yahsunu ne sai a ce hasanan ko husnan shine wato abin da yake mai kyau hasuna yahsunu fa'ula yaf'ulu amma shi ahsana yuhsinu ihsanan sai a ce almuhsin mai kyautatawa almuhsan wanda anka kyautata izuwa gare shi wannan suna na almuhsinu bai zo cikin alkur'ani ba kwata-kwata shi ma kamar wancan eh, bai zo ba bai ba a samu almuhsinu ba ko yana nufin Allah ko ba yana nufin Allah ba bai ma zo bane duk cikin Qur'ani babu almuhsinu da alif wallah ina fata ana fahimta ta sai dai a cikin alqur'ani shi suna almuhsin ya zo nakira babu alif wallah Mm.
ya zo babu alif wallah sai dai dukkan su ba Allah suke nufi ba wanda ma ya zo eh bai da alif wallam to ina ne suke na farko a cikin suratul baqara wajen wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga wa huwa muhsinun ko ba nan ne muke zanci Nan ba na, mm.
sai wuri na biyu a cikin suratul nisa shi ko yake wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ila allahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha allahu ibrahima khalila to dan kuma eh, wa huwa muhsinun ko ba haka ba duk da yake sai ma- masu har da alkur'ani sai sun yi hattara wa man ahsanu dinan a cikin suratul suratul nisa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah shi ko qawlan a cikin suratu fussilat sai wuri na gaba eh, a cikin suratul luqman na uku wa man yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allah aqibatul umur ko ba haka ba cikin bakara kuma faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim sai wuri na eh, hudu kenan eh, a cikin suratul safat cikin kissa ta annabi ibrahim eh, wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin ko ba haka ba a ce li nafsihi al mubin li nafsihi mubin a cikin suratu as-safat sannan kuma kissa ta annabi ibrahim ita tana da eh, inna kadhalika najzi al muhsinin sannan kuma kadhalika najzi al muhsinin shine na biyu amma sauran kissoshi duka inna kadhalika najzi al muhsinin shi ibrahim shi adda na farko inna kadhalika najzi al muhsinin ko ba haka ba فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين كاغا شين فركو إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين باب إنا قد ألي بيلي من بصهر القرآن تو تو wannan suna kina idan muka duba shi bai zo cikin alkur'ani ba muka ce mai alif wallam ko ba haka ba kuma wanda ya zo babu alif wallam ba Allah yake nufi ba tu- dukkan su wa huwa muhsinun duka ana nufin wanda ya kyautata aikinsa kyautata, ko ba haka ba Eh, mutum ya diba cikin tafasiri ya ga me ake nufi da su al-ikhlas wal mutaba'a man aslama wajhahu lillah wanda ya mika wani shiga Allah ya yi ikhlasi wa huwa muhsinun sanan yabbi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam sune sharuɗan aiki na musulmi in kuma kafiri ne sai ya musulunta wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wannan suna ya zo a cikin eh, hadithi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda yake cewa idza hakamtum fa'dilu idan kuka yi hukunci ko idan za ku yi hukunci tunda nan ana nufi idan za ku yi hukunci fa'dilu ku yi adalci wa idza qultum idan za ku faɗi magana fa ahsinu ku kyautata fa inna allaha muhsinun allah muhsinun ne mai kyautatawa ne yuhibbul ihsan yana yana- yana son kyautatawa ina fata an fahimci ni Na'am.
ibnu adi ya kawo shi a cikin al-kamil sannan kuma wato eh, sannan kuma eh, ibnu abi eh, abu nu'aym eh, ya kawo shi a cikin eh, hilya ina fata an fahimce ni sannan kuma da Imam Ibn Abi Asim duka dai sun kawo wannan hadisi ba ta fuska guda ya zo ba ina fata an fahimce ni kuma malaman hadisi sun hassana wannan hadisi musamman daga cikin su akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani wannan ya nuna Allah muhsinun ne to amma kuma shi al-ihsani kyautatawa abu ne wanda Allah yana son sa da yace inna Allah yuhibbul muhsinun yuhibbul ihsan menene kyautatawa kyautatawa kala biyu ce abin da ya shafi Allah subhanahu wataala da abin da ya shafi bayinsa akwai hadisi na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in yana cikin sahih Muslim an gane ko inda Jibril ya zo cikin sura ta dan Adam duk da yake sura kaita sai wai mala'iki ya ku zo cikin sura ta dan Adam a babu matsala haka Qur'ani ya faɗa sun zo ma Annabi Ibrahim cikin sura ta dan Adam har ya ka musu abinci bai san mutane bane sun zo ma Annabi Lutu da sura ta cikin mutane bai gane ma mala'iku bane sai da an kace musu inna ya Lutu inna rusulu rabbika inna rusulu rabbika lan yasilu ila dai annabi ibrahim sai da ya kawo musu abinci ya san mala'iku ba sa sun abinci ko ba haka ba bai gane mala'iku bane ko ba haka ba sai da Allah subhanahu ta'ala ce fala mara aidiyahum la tasiru ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa kidan kaga kafin ka karyatar da
mala'iku ne ai kaga bai ya san ba su da abinci to kaga wani sai dai wajen karyata hadisi sai karyata alqur'ani bai sani ba Allah ya muna mai kyau amin to wannan hadisin da jibril da yamma manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi sai ce fa akhbirni anil ihsan ka bani labari me ake nufi da kyautatawa sai ce an ta'budallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah domin in kai baka ganin Allah Allah yana ganin ka to kaga wannan ita ce kyautatawa tsakanin bawa da ubangiji wanda da mun fahimci wannan kaga da mun huta shi yasa da sai mu yi ibada mai kyau ba irin yadda mun kaga dama ba sannan akwai har yanzu riwaya ta sahih muslim daga shaddad an gane ko sahabi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda tana cikin sahihi muslim kuma imamu tirmidhi ya kawo ta cikin as-sunan da kuma imamu ibnu majah da kuma imamu abu dauda da kuma imamu nasa'i a cikin al-mustaba da kuma al-kubra yana da tafai da an-nisa'i al-mustaba da kuma al-kubra as-sunan al-kubra da kuma imamu al-baihaqi a cikin shu'abul iman wannan hadisi shi ma ya zo ina fatan an fahimce ni inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa akan komai ashe duk abin da zaka yi akwai kyautatawa cikin shi a kyautatawa cikin aiki cikin magana cikin mu'amala da mutane mu'amalar ka da ubangiji mu'amalar ka da bayi ko ina akwai kyautatawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace cewa fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla ko al-qatla idan za ku yanka ku kyautata kisa wal yuhidda ahadakum shafratahu ɗaya daga cikin ku ya dada yukarsa ko ya wasa ta an gane ko shafra ya an ce shafra yuka sannan an ce shafra a larabcin zamani ana nufin layi na waya wanda muke amfani da shi ko ba haka nan bane to yanzu in ka ji shafra ka kace yuka ko ina larabawan lokacin suna nufin layi na waya ko peace wanda ake magana da ita ko ba haka nan bane ka ce maka shafara ka zo kwaso mai yuka ka mai to shi na kasan ya kamata mutane su san ci gaban lugha da yarenta da kalmomi sababbi musamman na dirasa kan at-ta'rib kalmomin da aka sa cikin larabci wanda asalin su ba larabci bane akwai bayani a cikin ulumul qur'an da tafsiri da kuma yaren larabci na yanzu almuhimmu dai intiqali ne na wannan kalima ko ba haka ba kamar yadda kalima ta sayyara mi take nufi sayyara mota to amma kuma waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum a cikin suratul yusuf kaga baka ce mota mota ta zo tun da zamanin annabi Yusuf ba mota sai an kace ayari to dukkan su an hankalta ba asalin fi'ilin na sara yasiru yana tafiya a cikin bisa doron kasa afalam yasiru fil ardi sayyar mai yawan tafiya to sayyaratun saboda mota tana yawan tafiya a bayan kasa sayyaratun ayari saboda yana yawan balaguro daga wani wuri zuwa wani wuri
kuma wanda ke dauke da adadin wasu jama'a to madalla eh wannan da yana nufin kyautatawa kyautatawa kuma wannan hadisi na inna Allah muhsinin yuhibbul ihsan mun kawo shi hadisi ne na Anas bin Malik radiyallahu anhu an gane ko wanda ya ce fa inna Allah muhsinin yuhibbul ihsan saboda a san sahabin da ya ruwaito wannan hadisi sannan kenan kyautatawa zuwa ga mutane kana iya kyautata musu da komai wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin sannan kuma Allah shi mai kyautatawa ne ya kyautata komai da Allah ya ce fa inna Allah muhsinun shi yasa zaka ga a cikin suratul sajada da inda Allah subhanahu wataala ce allazi ahsana kulli shay'in khalaqa ko allazi ahsana kulli shay'in khalqahu to ya an ce allazi ahsana kulle shay'in khalqahu an kai malamun sukuni ko ba haka ba imam abu amr ibn al-ala da imam yaqub kinan al-basriya ne kinan yadda malaman ilmul qira'a suke cewa da imam ibn kathir al-makki da imam ibn amir al-dimashqi ko ba haka ba da imam abu ja'far al-madani ko ba haka ba su sun karanta khalqahu sai sun kai ma lamun sukuni waɗansu jamhur sun karanta allazi ahsana kulle shay'in khalaqahu to kaga akwai bambanci in an ce khalqahu suna ne in an ce khalaqa wanda ya halicce shi kenan fi'ili madhi na tare da maf'ulun bihi to malamai sun yi taujihin wannan qira'o'in daban-daban sun ka ce qira'a wadda an ka sukuni an ka ce ahsana kulli shay'in khalqahu to shi khalqahu nan ko zaman to badrul ijtimal kina an ce badrul ijtimal kulli shay'in ya hada komai to khalqahu halitta shi tana daga cikin ayyukan ubangiji sai ya zaman to kenan nan badalul ijtimali ne na kulli shay'in ko kuma a ce badalul kulli min kulli tunda komai halitta Allah ne to kulli shay'in khalqahu kenan duk abin da halitta ya kyautata shi kenan badali na na kulli shay'in da halittar da kulli shay'in dukkan komai Allah shi ya halice shi badalul ijtimal waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a'a ahsana kulli shay'in an gane ko khalqahu shi ahsana nan kamar yana da maf'ulun bihi guda biyu to kullu shay'in shine maf'ulun bihi al-awwal khalqahu shine na biyu wanda sun kace a'a ahsana kullu shay'in khalqahu khalqahu shine maf'ulun bihi al-awwal kullu shay'in shine na biyu kina ahsana khalqahu kullu shay'in sai da mun to an yi at-taqdim wa at-ta'khir wasu kuma sun kace alladhi ahsana kullu shay'in khalqahu an shafe fi'ili lakin alladhi ahsana kullu shay'in Allah shi ya kyautata da dukkan komai khalaqahu khalqan to sai ya shafe fi'ilin kuma sai ya idafa zuwa gare shi halitta Allah subhanahu wa ta'ala ne ko kuma kullu shay'in khalqahu damiri shi koma zuwa ga kullu sai ya zamanto damiri ya koma zuwa ga al-maf'ul ba zuwa ga wato al-fa'il ba wannan duk maganganu ne na malamai amma an ka ce allazi ahsana kullu shay'in khalaqa a qira'a ta fathu kenan sai zamanto fi'ili madina shi ko fi'ili madi ya zo bayan kullu shay'in to kullu shay'in tana matsayin ma'arifa tunda an yi idafata sai zamanto sifa ce ko to kullu kuma tana da nasba sai zamanto jumla ce tana matsayin wato fi halatil nasbi tunda tana matsayin hali ko kuma a kullu shay'in shi shay'in din nan nakira ne to khalaqahu sai zamanto sifa ce ta shay'in ko ba haka ba tunda nakira jumla in ta zo bayan nakira tana nufin mi tana nufin wato sifa sai ta zamanto fi halatil jarri akwai bayanai da dama kan wannan mai so ya koma cikin ad-durrul masun في علوم كتاب المكنون نا الشيخ السمين الحلبي يا كاو أنن بياني والله تعالى أعلم to da haka dai Allah ya kyautata komai sun kace al ihsan wasfun lazimun lahu sifa ce wadda ta lazimci Allah la yakhlu mawjudun an ihsanihi babu wanda wani abu wanda Allah halitta wanda bai samu kyautatawa ta Allah ba komai Allah yayi to daidai na da haka in kace akwai kuskure ko adibi abu kaza kayi kuskure tarfata ainin gurgudun kircin ido babu abin da bai samu kyautatawa ta ubangiji ba fala budda li kulli mukawwinin min ihsanihi duk abin da ya kasance to hakika yana tare da kyautatawa ta Allah ihsanihi ilaihi kyautatawa Allah zuwa gare shi bi ni'matil ijad Allah ne yayi ni'imar samar da shi da babu shi wa ni'matil imdad ni'ima ta taimakawa bayan ya samar da shi kuma sai ya taimaka mishi sannan kuma kyautatawa Allah ta shafi komai da komai babu babu wanda isa lissafa ta ina fata an fahimci ni shi kuma dan adam in ji hariri yace sani'atul ihsan in kana son ka iya tafiya da mutane ka rinka kyautata musu hissan wa ma'anan a kyautata ma iyaye wa bil walidaini ihsana a kyautata ma mutane a gaya musu magana mai kyau wa qululin nasi husnan ko hasanan in an ce husnan magana mai kyau ko kina hasanan qaulan hasanan ko ko husnan zu qaulan qaulan zu husnin abu mai kyau almuhimu da akwai maganganu na malamai sha'ir kuma yace ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum ka kyautata ma mutane sai ka bautar da zukatansu fatalama ista'badal insana ihsanu so da yawa kyautatawa ta bautar da dan adam an gane ko to kaga in kana son ka samu mutane dole sai ka kyautata musu to su kuma mutane sai su yi girman kai kuma suna jiran mutane su girma masu ko mutane su cutar da mutane kuma suna jiran wato a karbe su biyu biyu in kana son mutane su karbe ka bar cuta mutane ka kyautata mutane sai mutane su ka amma ka cuci mutane musamman da boye don kana munafiki kuma yanzu ka to ka ce ka kyautata mutane in sun ka gane ka wallahi suna halaka ka Allah kai mu tsari haka rokan Allah mu bar wannan sunan al-ihsan haka sai mu je zuwa ga sunan na gaba Allah ya saka da alheri Allah sai suna na gaba al'afu.
Na'am. Eh, suna Allah subhanahu wa ta'ala al'afu ya sabo asali ne daga afa to kala biyu ne. Akwai wanda yana da maf'ulun bihi muta'addi, akwai wanda kuma bai da muta'addi. Ko wanda wanda ke lazim kenan. Afa al'asaru, al'asaru alama, afa ya shafi, afa ya afu. To sai a ce afwan abinda ya shafi, kuma ana cewa ufuwan abinda ya shafi. Wa afa'an abu ya shafi ko kuma zala ya gushi. afatid diyaru ka gani mahalla ka gani ta shafi to ka gani in an ce wato shine afat abin da ya riga ya shafi an gane ko sannan kuma afashai'u in an ce afa ya afu im lazimi na khafiya abu ya boyu wa afar rihul athara arrihu iska afa ya shafi al athara alama mahahu kenan sannan kuma afa shay'a an gane ko kassarahu in an ce afa ashai anan muta'addina ya yawaita shi shi yasa Allah subhanahu wataala ce thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau ai hatta kafuru sai sun kai yawa ko kuma wa yas'aluna yas'aluna kama za yunfiquna qul al afwa ko qul al afu a qira'ata abu amr kina an ce qul al afwa sai da manto al afwa shine maf'ulun bihi qul al afu a qira'ata abu amr sai a ce qul huwa al afu sai da manto jumla ta mubtada da khabar ko ba haka ba ita ce matsayin maf'ulun bihi dole sai ka san i'rabul mufradat da i'rabul jumal da aljumal allati la mahalla laha min al-i'rab da kuma aljumal allati laha mahallu min al-i'rab ka kuma cikin mughni labib an kutub al-a'arib libni hisham al-ansari sannan kuma ya ce afa shay'a atalahu ya tsawaita abu sannan afalahu bi malihi ya yafe masa dukiyarsa a atahu ma zada kidan ya bashi dan abin da ya saura alal hajati ko ba haka ba qulil afu kenan ka bada abin da baka da bukata akan shi ko kuma kana iya bayar da abin da kake da bukata akan shi in kana rike da asali ina fata an fahimci ni domin Allah ya yabi mu'minnai a cikin alkur'ani ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna daga sashen abin da mun ka ba su sannan kuma ya nuna in za a ciyar walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ko a wata qira'a wa lam yuqtiru wa kana baina zalika qawama to amma kuma sai ya bi sahabbai suna bada dukkan abin da suke da shi ko da suna da bukata wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai malamai suka ce musamman in ka diba cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an a cikin suratul baqara yace idan ka bada abin da kake da bukata amma kai kana iya hankuri kuma kana da abin da zai kawo maka wani abu ba sai ka je kayi bara batu ba matsala mutum ne yana da miliyan goma duk sai bara su fi sabilillahi amma yana da gidajen haya waɗanda suna kawo mishi jika ɗari biyar ko miliyan ɗaya a wata to babu matsala yana da asali to don haka shi yasa Allah ya yabe su ba wai kuskure da an ka samu cikin alkur'ani ba ko ba haka ba sannan ana cewa afa an zambihi ya yafe mishi kurakuransa wa afa anhu ya yafe mishi zambahu zunubinsa ko ba haka ba sannan wa afa lahu zambahu ya yafe mishi duk ana faɗin wannan afwan shafiwa yafiwa lam yu'aqibhu wato bai yi masa wato uquba ba kenan bai sakanka masa ba kenan ana cewa afa an zambihi kuma ana cewa afa anhu ba tare da a ce an zambihi ba afa anhu zambahu sannan kuma ana cewa afa lahu zambahu duk dai ana cewa ya yafi mishi to wannan shine abin da ya shafi asalin wannan kalima da yaren larabci amma idan muka duba cikin alkur'ani mai girma za mu ga cewa wannan suna na al'afu ya zo a cikin alkur'ani mai girma na kira wanda yake mai raf'a afuwun kenan bai da alif wallam sannan kuma yana da mataini a wurare guda biyu ne cikin alkur'ani an gane ko zalika wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah inna Allah la afuwun ghafur a cikin suratul hajji ko ba haka ba na biyu din kuma shine alladhina yuzahiruna minkum min nisaihim ko ba haka ba a cikin suratul suratul mujadala ko almujadila ko alladhina yadhaharuna minkum min nisaihim ko ba haka ba akwai qira'a yadhaharuna kuma akwai ita ce yadhaharuna imam al-kisai da khalaf da ibnu amir da abu ja'far sannan kuma akwai alladhina abin nan yadhaharuna yadhaharuna yadhaharuna imamu nafi' da imamu ibn kathir da imamu abu amr da imamu yaqub ina fata an fahimci to kaga alladhina yuzahiruna daga zahara yuzahiru yadhaharuna kina asalin shi yatadhaharuna ne shi ko yadhaharuna yatadhaharuna ne ina fata an fahimci duk illa akwai su a cikin yaren larabci kakka je qira'at da baka sani baka to maka ce ba abin nan to alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha la'afuwun ghafur kaga nan dai an ka samu afuwun wanda yake mai dhammataini an gane ko guda biyu ne a cikin alkur'ani kuma dukkan su Allah subhanahu wataala suke nufi sai afu wanda ya zo na kira mu ce wanda bai da alif wallam kenan al mansub wanda yake na da nasu ba shi kuma guda uku ne a cikin alkur'ani dukkan su kuma Allah subhanahu wataala suke nufi an gane ko afuwan kenan a cikin suratul nisa abin nan ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al gha'it أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أتكلم كما سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أنكار منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وري نبي إن الضوء عفوا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله kana afuwan kadira ina fata an fahimce ni to kaga abin nan wuri na biyu kenan sai wuri na uku fa'ula abin nan cikin suratul nisa'i ne a cikin suratul nisa'i wajen zancen hijira illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa wal wildan alladhina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila fa'ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura ko ba haka ba nan kuma in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira a cikin suratul nisa ko ba haka ba duk dake a cikin suratul baqara wa in tubdu ma fi anfusikum a cikin suratul baqara wa in tubdu ma fi anfusikum ba in tubdu khairan ba a cikin suratul ali imran qul in tukhfu ma fi sudurikum akwai qul kuma sudurikum ne ba anfusikum ba a cikin baqara anfusikum to a cikin suratul al ahzab in tubdu shay'an aw tukhfuhu an gane ko ita ko shay'an na mai har da alkur'ani sai shi hatta kenan ali imrana da bakara suna da wawun wawawa da nisa'i da ahzab su ne ba su da wawun sannan anfusikum bakara sudurikum ali imran khairan suratul nisa shay'an kuma suratul ahzab sai abu na ƙarshe kenan sai zamanto sunan Allah dukkan shi inda zo afu babu al'afu cikin Qur'ani da alif wallam kwata kwata babu bai zo da alif wallam ba kenan sai zamanto ya zo wurare guda biyar a cikin alqur'ani mai raf'a bai da alif wallam guda biyu wanda yake kuma mai nasba ya zo da guda uku kenan sunan Allah al'afu guda biyar ne a cikin alkur'ani kuma dukkan su Allah subhanahu wata'ala suke nufi sannan sun ce al'afu as-safu an dhunub Allah shine mai kauda kai daga zunubai ya yafi an gane ko wa tarku mujazatil musii Allah yana barin wanda ya muni muna na aiki bai bai sakan ka mishi ba in ka tuba sai ya gafarta maka sai dai in baka tuba ba to nan kare ka ta kari in ka yarda kan mutu kare ka ta kari Allah kai mu tsari ina fata an fahimce ni to ina ganin malam wannan suna na al'afu shi ma ana iya barin shi sai mu je suna wato na gaba to malam Allah ya saka maka da alkhairi amin amin sai suna na gaba shine al-wahhab to shi ma ta'silan wa tatbiqan to suna na alwahab suke cewa ya samo asali a roga daga wahaba ya ba da kyauta ko ya habu asalin shi yau habu ne to sai an ka abin sai an ka ce ya habu to me yasa aka shahe wawun alhali ba kasra ba ce gaban ta tunda inda kasra ce ta zo sai a ce misali wa ada ya'idu sai malaman sufu su ce alwawu waqa'at baina aduwataiha alya'u wal kasratu to nan kuma lam taqa baina aduwataiha sai an ka ce ya habu sai sun ka ce a asalin shi da kasra ne sun kai gudu sun ka ce asalin shi yauhibu ne sai an ka ce ya habu asalin sa kenan waɗansu malamai suka ce a'a huruful halq huruful halq harufa na makoshi da alhamza da ha babba da ha kenan da alhamza alif kenan da ha babba ha'un ko da ainun da ghainun an gane ko da kuma ha'un da kha'un da ha da ha mai ruwa da kuma huruful itbaq da sadun da dadun da ta'un da za'un su a huruful itbaq to in su ne sun ka zo tare da wawun bayan ma wancan mai kasra da ya'un to nan ma ana shafe wawun to kaga ha babba tana daga cikin mi tana daga cikin huruful halq ya ta'u kaga ya ta'una to saboda ta'u ne daga cikin huruful itbaq shi yasa aka shafe wawun mai so ya kuma cikin at-tarif fi ilmi at-tasrif na ustad doktor Abdullahi al-Usta da kasar Libya zai ga wannan bayani da sauran littattafan sarfu wannan na bada misali na. Sai an ce wahaba ya habu sai a ce wahban kenan ya bada kyauta. wa wahaban kuma ana ima wawun ha'un fata a ce wahaban a atahu iyahu ya bashi kyauta bila iwadin ba tare da wato madadi ba kina Allah in ya gida ma ya baka ba wai dan saboda ka bashi wani abu ba an gane ko fa huwa wahibun ana cewa mai bada kyauta ne wahubun mai yawan bada kyauta sai zaman to fa'ulun ne shiga ta mubalaga sannan kuma alwahabu alfa'alu mai bada kyauta an gane ko sannan ana cewa wahabahu ghalabahu fil hibati yarin jayi shi wajen bada kyauta ba wai ya bashi kyauta ba to wannan shine asalin wannan suna a cikin ilimin larabci malaman da suke tattaunawa a cikin kalimomin alkur'ani mai girma suke cewa shi suna na alwahabu ya zo cikin alkur'ani da alif walla ko ba haka ba wurare guda uku cikin alkur'ani alwahabu ukuna in dai da alif wal lam na daga nan baka sake samu al wahhab to ko ina dalili sun kace na farko ya zo cikin suratul Ali Imran rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab dai kenan na biyu a cikin suratul sad am indahum khaza'inu rahmati rabbikal azizil wahhab na uku kuma a cikin suratu sad har yanzu qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab addu'a da annabi suleiman yayi to suka ce bayan wannan baka sake sunan samun sunan Allah al-wahhabu ko da mai na kira ne wanda bai da alif wallahi babu shi babu wahhabun cikin qur'ani babu wahhabin babu wahhaban kwata kwata na kira bai zo ba kwata kwata babu shi dun ma'arifi yawwa don ba arifa yi akwai hadisi na abu musa al-ash'ari ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi na cikin sahihi muslim wanda yake cewa abu musa al-ash'ari qala yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsayu bi khamsi kalimatin kenan ya tsayu saboda waɗansu kalmomi guda biyar an gane ko da yake son ya gaya mana a wannan lokaci فقال يتي إن الله عز وجل لا ينام يتي الله بايا بتشي ولا ينبغي له أن ينام كما بيدات يتي الله يبتشي با دمي don shi ke tsirke da komi in yayi bacci an yi banna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kaga wannan hadisin ba ƙarya bane dan ga aya ta nuna Allah gengedi bai makama shi balle bacci ko ba kan bane sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kuma me yasa Allah shi ke rike da mai da kasai idan yayi bacci to kuma zai rike su inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula ka gani Allah tazula kenan dan kaso idan Allah ya rike su da tan fuskar ba za su faɗi ba to in bacci ya dauke shi kenan kuma faduwa za su yi komai ya ruguje ko ba haka ba shi yasa kristoci da suke cewa Yesu almasihu Allah na kuma a ce Allah ya mutu to kaga akwai matsala to in Allah nan rarrabe suke to ya nuna Yesu almasihu ba Allah bane idan kuma haɗe suke to ya an ce Allah ya mutu kenan da Allah karami da Allah babba duk sun mutu to lokacin da Allah karami da Allah babba sun ka mutu to waye kirke da duniya kwana uku din da ya cikin kabari to wani Allah na kula da duniya har wancan Allah ya tashi ko wakili ya bari shi yasa ɗaya daga cikin du'ati da yake tattaunawa a kasar Ivory Coast ya kawo musu irin wannan hujja an samu waɗanda sun kawo wani da ya musulunta saboda wannan hujja yake cewa to indiya Allah haɗe shi ke da wancan Allah da Yesu almasihu ya mutu to kenan Allah ya mutu to ya za a yi wanda ya halicci mutuwa kuma ya mutu domin Allah shi halicci mutuwa shi halicci rayuwa allazi khalaqal mauta wal hayata wanda suke cewa mutuwa ba za ta mutu ba da ake cewa cikin hadisi za a kawo ta a yanka ta to ai Allah ce ita halitta ce to dan an ce ta mutu kuma miye mamaki dan an ce halitta ta mutu kada sun ka karyatar da hadisi kuma sai ka zo ka karyatar da alqur'ani gaskiya to shi kenan Allah da yake rike da su cikin wannan hadisi yace yakhfidul qista Allah shi ke daukakar da al qista wato abin awo kenan wa yarfa'uhu kuma shi yake daukaka shi ina fata an fahimce ni to hijabuhu an-nur abin da ya kare Allah daga halittunsa shine haske ko fi riwayatin akwai wata riwaya da ta zo an-nar wato wuta to nan sai a ce haske ne mai dauke da zafi wanda ya fi na wuta domin ya faɗa ke cewa wannan hasken da Allah ya yaye shi da ya ƙone dukkan abin da ya kai gare shi na halittun Allah subhanahu wa ta'ala to da haka dai kaka ce wagga riwaya ta ce annuru wagga ta ce annar kamar sun ci karo da juna ko ba haka ba so Allah ya kyauta ina fatan an fahimta to wallahu ta'ala alam to wannan suna na al-wahhab sun kace huwa alladhi yajudu bil ata'i Allah shine yake ba da kyauta min ghairi istitha batin ba tare da neman a maido mishi ba daga saba ya subu ne shine idza raja'a daga asawabu ne shine istisaba wal makhluquna innama yamlikuna an yahabu malan su kuma halittu suna bada dukiya ne auna walan ko kyauta fi halin duni halin a cikin wani hali Allah cikin kowane lokaci yana basuwa ya bada ƴaƴa kyauta ne ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur ya bada zurriya rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka antal wahhab ko baka ba ya bada rahma wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab komai Allah yana basuwa amma bayi suna iya baka wani abu wani abu ba su iya baka shi ko baka nan bane sannan wani lokaci suna iya baka wani lokaci kuma ba su iya baka wala yamlikuna an yahabu shafa'an li saqim shifa'an li saqim ba su iya bada lafiya ga marar lafiya wala waladan li aqim ba su iya bada da ga wanda yake bakarare ne Allah yi shi bai haihuwa sai dai su bada magani in Allah ya sa wannan ciwon ya gushi ya gushi wala hudan li dhal ba su iya bada shirya ga wanda ya bata wala afiyatan li dhibala ba su iya bada lafiya ga wanda yake marashin lafiya wallahu alwahhab rashin lafiya ko na zuciya na kafirci kaga babu wanda ya shirye da shi ko ko rashin lafiya na jiki wanda babu da iban magani in ba Allah ba wallahu alwahhab Allah shine mai kyauta subhanahu sarki ya tabbatar masa yamliku jami'a zalika ya mallaki dukkan wannan wasi alkhalqa juduhu juduhu bane in fasara malaman zauri kasan su a taqdim wa ta'khir ne tunda yaren Hausa yana gabatarwa sai su ce juduhu kyarustarsa wasi alkhalqa ya wa iyar wace halittu amma in dan jami'a na sai ce wasi alkhalqa juduhu kyautar shi ta yalwace komai to kaga sai a gane wanga dan fassarar larabci ce yake yi fadamat mawahibuhu kyaututtukan Allah sun tabbata wattasalat minanuhu wato ni'imomin Allah sun haɗu da juna wa awaiduhu da kuma abubuwan da Allah yake basuwa na al'ada na ni'ima ko kuma awaiduhu abubuwan da suke dawowa daga wajen ubangiji su zo zuwa ga bayi to wannan dai shi ne abin da zamu iya cewa game da sunan Allah al-wahhab a gurguje na'am Allah ya saka da alheri malam sai suna na gaba as-sattir na'am suna Allah as-sittiru fi'ilun na daga cikin siga ta mubalaga sittir mai yawan suturtawa da larabci ana cewa satara yasturu fa'ala yaf'ulu an gane ko akhfahu ya boye abu ko ba haka ba to sai sun ka ce wannan suna kwata kwata bai zo cikin alkur'ani mai girma ba babu sittirun shi wannan sunan ko ya zamanto na kira ko mai alif wallan babu amma ya zo cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna Allah haqiqa Allah azza wa jalla azza mabuwayi wa jalla wanda kuma ya ɗaukaka hayiyun hayiyun ba hayyun ba ai hatta nan hayiyun in an ce hayiyun mai kunya ne in an ce hayyun kuma mai rayuwa ne kaga sai an yi hastara da wani da ya zo ya ce inna Allah hayyun Allah mai rai ne ba a lalle alhayyun na cikin sunayen Allah amma nan ba shi ake nufi ba hayiyun Allah mai kunya ne sittirun kuma mai yawan suturtawa ne wato ba satirun ba sittir mai yawan suturtawa yuhibbul haya'a Allah yana son kumya was sitra da sitirta bayi ko ba haka ba nan kuma an ce a sitirta ba shine ka a faɗi laifin mutane ba a'a ka faɗi laifi ka ce aiki kaza bai da kyau cikin wa'azi ko ko ka ce aiki kaza yana da kyau ba dan tona ma wani asiri ba dan saboda mutane su gane abu kaza bai da kyau wanda ya ce da shi ake gare shi ta ƙari ina fata an fahimce ni madalla fa idza ikhtasala ahadukum idan ɗayan ku yayi wanka falyastatir to ya buya ma'ana ya samu wurin da zai boye kai ya zama to yana wanka a fili imam abu dawud ya fitar da wannan da kuma abin nan wato imam an-nasa'i an gane ko sai dai a wata riwaya ta imam an-nasa'i falyatawara ya dan rufa bi shay'in da wani abu an gane ko a riwaya ta imam an-nasa'i a cikin al-mushtaba sannan kuma idan muka diba cikin riwaya ta Abu Dawud da kuma Imam Nisa'i falyastatir kenan akwai riwaya falyatawara ya buya duk ma'anar su guda dan tawara shine ya boyi Allah ce ya tawara min alqaumi min su ma bushira bih to wannan sittirun kenan to sai sun kace sittirun ya'ni annahu satirun shi Allah satirun mai suturtawa ne yasturu ala ibadihi kathiran yana suturta bayan shi akan abubuwa da dama maganganu niyoyin mutane sai Allah ya boye su in ba dan haka nan ba da in ka hito kashi kaza ayi abinda ka boye wanda ka cikin zukatan mutane kana gaida da mutum kuma kana mai fatan mutuwa shi yasa da Allah ya bayyana ma mutane abinda ke cikin zukatan mutane da duniya ba ta zamanuwa dan wani shi na yana jiran lokacin da zai kashe ka
da wani in ka suka iya suna son kashe iyaye mata suna son kashe ka saboda wani bukata ta duniya waɗanda a tare da kai suna son su yi ma juyin mulki malami ana son a ƙari da kai saboda ana ganin ka tare ma mutane kana ta cewa ka kaza haram na haram na haram na ka ishi mutane ka hana a yi yadda ake so yasa wani inda ka san abin da ya dauka da duniya ba ko hanya ba ta sake hada ku Allah ya kyauta amin wala yafdahuhum Allah baya kuma yatar da mutane fil mashahidi nan mashahidi ana nufin kamar wuraren da anka halarta wuraren da aka taro da sai ka ce mutum ya tara mutane dubbai shi na musu ƙarya da Allah ya hada musu cikin zuciya tai da nan suka kashe shi a huta ha san makareci a makareci na mallan sunna shi kada mutane cikin halaka kadhalika yuhibbu min ibadihi sitr Allah yana son bayi kuma su suturta su suturta kansu su daina bayyana al'aurar su musamman ga duniya da muke ciki wadda ana bayyana al'aura ana yin fina-finai na batsa ko mutum ya yi lalata da matarsa ya ya kwanciya da matarsa ya dauka ya watsa ma duniya ko da karuwarsa ko da abin da ya kamata haka irin yadda turawa suke yi yanzu ga fina-finan batsanan sun cika duniya sun cika internet sai dai Allah shi mu mai kyau bal ma yanzu suna da namiji aure namiji mace ta aure mace sannan kuma ga alhalaka aljima'iyya namiji zo yana kwanciya da mace a tsakiyar titi a zo ana kallon su ana ɗaukar hoto a turai Allah kai mu tsari yuhibbu ibadahu sitra yana son ga bayin shi as-sitra ala anfusihim su suturta ma kawunan su kaga ka daina walladina hum li furujihim hafizuna su kiyaye farjin su daga zina su kiyaye farjin su daga luwadi su kiyaye farjin su daga ayi luwadi da shi ko maɗigo su kiyaye farjin su daga ganin mutane su kiyaye farjin su daga duk abin da zai haifafa musu ciwo ko bala'i washtina bima yashinuhum su nisanci abin da zai ja musu aibi kuma ka suturta bayan Allah in ba mutumin da yake kafiri bane ana iya nuna kafiri kaza ya faɗi magana kaza ba ta da kyau ko ko musulmin da yayi shiga burtu da sunan musulunci ya kwaɗi wata magana wadda bata dace da musulunci ba kuma ga ta karara an gane kafirci na to wannan sai a bayyana sunan shi a bayyana bandar da yake da ita mutum ya tuma ya ce shi annabi na to kaga bai yiwa a ce ai shiru to wannan sai an bayyana nan ba nan kafiri na yazo da sunan musulunci to kaga in an ka ce ai shiru wannan banna za a yi ko ba haka nan bane ko mutumin da ya kareta da alkur'ani sai a ce to wani ya kareta alkur'ani kuma an nuna mai ga aya ya nuna ba gaskiya bane kinan mutumin kafiri na dan mutane musulmi su hattara da shi almuhimmu da su to tawa tana da ka'idodi mallamai suna bayanin irin wannan kafin mu karkare karatu mu mala akwai hadisi na Abu Huraira wanda da cikin Sahihul Bukhari kuma yana cikin sahih muslim wanda yake da alaka da suturtawa an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala hadith al-qudsi ne ke cewa kullu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce kullu ummati mu'afan an gane ko dukkan al'ummata mu'afan an gane ko nan kaga mu'afan za a yi mishi wato jinkiri Allah yana yafi mishi ko kuma mu'afatun a cikin riwaya ta muslim to nan sai wani ce to kai kajiya wata riwaya an ce mu'afan wani kuma an ce mu'afatun a'a da an ka ce kullu lafazin kullu a matsayin shi na lafazi an gane ko matsayin lafazi guda shiki to sai an ka kalli lafazin sai an ka ce mu'afan amma da an ka kalli ummati ita ko kalima ce wadda take mu'annas sai an ka ce mu'afatun kenan dukkan wanda yake cikin al'ummata za a yafe mishi ko Allah zai masa jinkiri kullu jinkiri ba ba zai kama shi ba da gaugawa in ba in ba ya ki tuba ba kullu ummati mu'afatun kenan da shi na ga umma babu kuskure ko cikin Qur'ani akwai shi wa kullun atauhu dakhirina kaga kullun dukkan su atauhu za su zo ma Allah kaga nan an kalli kullun guda ce sai an ka ce atauhu a wata kira sai an ce wa kullun atuhu saboda ma'ana kullu tana daukar jam'i ko cikin Qur'ani akwai wannan to dukkan su Allah zai musu rangwame illal mujahirina to nan mujahiri ne ba muhajiri ne ba domin hajara ya yi hijira jahara ya bayyana abu daga aljaharuna to wani suka ce illal muhajirina a'a illal mujahirina sai masu bayyana wa masu bayyana abin da sun ka aikata na sabo wa inna minal mujahara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce yana daga cikin bayyanawa wa inda muslim wa inna minal hijari riwaya ta muslim wa inna minal hijari yana daga cikin bayyanawa kenan koko wa inna minal ijhar a wata riwaya kiran yana daga cikin abin da bayyanawa an yi amalar rajulu billaili mutum ya aikata wani abu da daddare amalan wani abu da daddare wa inda muslim an yi amalar abdu ka fahimta ba rajulu ba an yi amalar abdu billaili amalan bawa ya aikata wani abu to kaga in an ce bawa ya shafi namiji da mace an ce ar-rajul kuma ya shafi namiji amma dai hukuncin babu bambanci tsakanin namiji da mace in mutum ya aikata sako summa yusbihu sannan ya wayi gari وقد ستره الله الله يا ستر تاشي رواية تا إمام مسلم ثم يصبح قد ستره الله باب واون الله يا ستر تاشي فيقول سيتي يا فلان شي متمن يتي يا فلان يا كيواني كنن بك سني با عملت الباري حتى كذا وكذا كنن na aikata kaza da kaza وقد بات يستره ربه يا واي غري الله يا ستر تاشي ويصبح سي يا واي غري يكشف ستر الله عنه yana yayi sitirar da Allah ya mishi akwai riwaya ta Imam Muslim fa yaqulu zai ce ya fulani ya kai fulani qad amiltu kaga ba wagga riwaya ta Bukhari ta ce amiltu ba qad amiltu albarihata kenan jiya na aikata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu ya wayi gari Allah ya suturta shi fa abin nan wato waƙad bata yasturuhu rabbuhu ya wayi gari Allah yana suturta shi an gane ko to wannan wa yusbihu yakshifu sitrar Allah anhu sai ya waye gari yana yaye sitrar da Allah ya mishi to waɗannan Allah baya yafi musu domin mai kokarin bayyana ya aikata wani abu kamar ya ɗauki abin ba wani abu ba kuma kaga wannan koko mai kokarin ya ce wane na gari ai yayi zina to ko da ba misali a kaddarta yayi shi akan kuskure in dai mutum na mai daraja to wannan ba a yarda da shi ba don abin da ake tsoro shi suna kai bata kowa da kowa ko kuma ƙarya ce yayi to kaga su dama waɗanda suke mutane ba sa kallon kuskuren masu luwaɗi da masu kaza da masu su kaza sai dai wani bawa Allah in yayi kuskure dai karshen ta wani abu na wanda ya aikata maka ruhi sai duniya ta jiya kenan saboda son akai a bata kowa da kowa shi yasa Allah ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wadanda suke son alfasha ta yadu cikin mu'minai suna da azaba mai dadi a duniya da lahira Allah kai mu tsari in mutum bai tuba ba ashe sai Allah ya kama shi tun da nan duniya eh game da abin da ya shafi wannan to yanzu ina ga an ce mutum ya aikata yanzu ma bal ma yanzu gashi na ana doka a fina-finai a kaza a kaza ana yada ma duniya kaga abin yayi mudi alfasha yanzu gata nan ta cika tv ta cika rediyo ta cika internet gata nan a fili sai dai Allah kai muna kariya wannan abin da ya shafi wannan hadisi kenan sai abu na karshe da nake so in kawo shi wannan sitra ya zo a cikin alkur'ani wani lokaci sai ka iske ɗalibin ilimi bai iya fahimtar ina ne ya samu haka ba sai je wata fassara wadda take duk da yake akwai maganganu guda biyu nake so in kawo su a cikin suratul isra Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura idan ka karanta alqur'ani zamu sanya tsakaninka da kai da waɗanda ba su yi imani ba da ranar tashin alkiyama hijaban bi'a hijaban samaki masturan shamaki to masturan ha shi shamakin nan menene masturan to kaga masturan ismul maf'ulina shi shamakin ai shi na ga shamakan cewa sai waɗansu malamai suka ce nan ismul maf'ul ana nufin ismul fa'il da shi an gane ko kenan hijaban satiran ne shamaki mai suturtawa an gane ko ina fata an fahimce ni to kaga kenan sai zaman tonan wani lokaci wata kalima tana zuwa ba ma'anar da ka sani ba take basuwa shi yasa sai ka karanta anniyaba wata kalima ta wakilci wata kalima waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a hijaban masturan ana nufin shamaki ne wanda Allah ya suturta shi kenan sai ya zaman to hijaban ne satiran wa masturan hijabi ne mai shamakancewa kuma Allah ya shamakance shi kenan ko babu wato shi da kariya ta Allah ka kusan ko abinda an kace da kariya ta Allah wato shi ma yana da karfi a takaice dai kaga ba kullum bane kalma take zuwa tana bada ma'ana guda sai ayi hattara a karanta ma'anil abniya a cikin littattafan sarf kuma ayi hattara wata kalma tana zuwa da wata ma'ana ba irin wazarin da ka sani ba sai ta bada wata ma'ana sai ka je ka afka cikin kuskure baka sani ba wanda dole sai an koma ma malamai da littattafan tafsiri da littattafan nahwu da sarf da littattafai na ilmul balagha da littattafai na hadisi sharhu hukka na malamai kaga kalma kaza ga abin da take nufi ka je ka afka ka je ka bada abin da ba shi bane dan uwa musulmi ina ganin dukkan alamu lokacin mu ya matso nan ya kamata mu dakanta sai gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana cikin masu rayuwa za mu zo akan mu dora akan sunayen Allah da suka yi muna saura in Allah ya ba mu iko abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya cikin mizani hasanatik sannan muna roƙon Allah mu ɗauki sarki shi arzita mu aiki da abun da malam ya karanta su mu a nan ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala wannan lokacin mu ya kai ƙarshe muna fata Allah mu ɗaukin sarki ya sa kan kama malam da alkhairi kamar yadda muka ce sannan kuma ya sa kan kama dukkan masu saurare da alkhairi sannan muna roƙon Allah mu ɗaukin sarki ya sanya ma yaron malam albarka sanya mata albarka sannan kuma waɗanda suke ɗaukan nauyin wannan lokacin Allah maɗaukin sarki ma ya saka musu da alkhairi ya sanya cikin mizani hasanati sannan da waɗanda suke ƙoƙarin yaɗa wannan a cikin wannan kafa ta watsa labarai muna fata Allah maɗaukin sarki shi ƙara ɗaukaka ta Allah ya ƙara sanya mata albarka ya sanya mana albarka gaba ɗaya sannan kuma ya ɗaukaka musulunci da musulmai shi ƙasƙantar da kafirci da kafirai ya Allah muna roƙonka ka sabkan muna ruwa masu albarka ya Allah ka ba mu damana mai albarka ya Allah ka arzita mu can abun da ka arzita mu a kan shi ya Allah. Ya Allah muna roƙonka dukkan wasu bala'o'in da muke ji a kan ƙasashen makwabta muna roƙon Allah mu dukkan sarki shi ba su zaman lahiya. Mu kanmu da Allah ya ba kariya muna roƙon Allah shi ƙara ba mu kariya. Ya Allah muna roƙonka dukkan waɗanda suke son addinin musulunci shi ɗaukaka ya Allah ka ɗaukaka su duk waɗanda suke son su ga addinin musulunci ya tarwace ya halake ya Allah in masu shiriwa ne ya Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ne ba ya Allah kai muna maganin su ya Allah duk wanda ke son wannan ƙasar tamu Nijar ta zamna lahiya ya Allah ka zamnar da shi lahiya wanda ke son ta harwace ta lalace in mai shiriwa ne ya Allah ka shiryar da shi in ba mai shiriwa ne ba ya Allah kai muna maganin shi anan ya kamata mu tsaya Allah maɗaukin sarki shi nuna mana gobe lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.